اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نهفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda aka saba yau ma insha Allah a wannan rana mai albarka muna cikin littafin mai suna Ash-Shifa بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم wannan littafi an wallafa shi ne domin a ilmantar da musulman duniya darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa wurin Allah da fifikonsa akan dukkan halitta gabaki daya haka ne ba yasa malamai suna cewa littafin nan qutul qulubi wato wannan littafin shine abincin zukatan mu'minai zamu tashi al-fasl al-ashir fasali na goma fima azharahu Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz wannan fasalin zai yi bayani cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin littafin sa mai tsarki na martaban annabi sallallahu alaihi wa sallam wato idan aka ce Allah da kansa subhanahu wata'ala a littafinsa da ya masa kirari la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid littafi ne wanda ba zai taɓa yiwuwa a ƙara wani abu a cikinsa ba lokacin da yake sauka ko bayan ya gama sauka Allah ne subhanahu ya saukar da wannan littafi kuma ya kyautata shi inganta shi to a wannan littafin da Allah ya kirari Allah ya saukar da ayoyi don su bayyana martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa to yana janyo hankalin musulmi su gano kiman wannan annabi ko babu kuma illa fadin Allah subhanahu wataala قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى Allah ya ce manzo Allah ka gaya wa duniya wannan aikin da na canja tarihin duniya na kubutar da al'umma daga halaka wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kuna gaban wuta za kuna dabda ku fada manzo Allah ya tsamar da ku duk wannan aikin da yi kace la as'alukum alaihi ajran bana neman tukuici ko sakamako a wurinku in akwai abin da za ku yi mini illal mawaddata fil qurba ku so dangi na ƴan uwana na kusa da ni inji Allah subhanahu wataala idan qur'ani zai yi bayani illal mawaddata fil qurba lallai a so na kusa da annabi danginsa to kenan Allah ya ce a so wa kenan a so annabi sallallahu alaihi wasallam me ya dalilin a so ƴan uwansa na kusa dalilin su alaƙan su ta tara ta yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan babin ne zai mana bayani ire-iren waɗannan ayoyin na alqur'ani masu fito da girman manzo Allah karara shine malaiki tabin karamatihi alaihi karamatihi alaihi girman annabi a wurin Allah ya zama Allah yana yi saboda shi wama kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai yi wa mutanen maka azaba ba dalilin rashin azaban wa anta fihim kana cikin su anan kaga Allah yana yi sabida saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bin karamatihi alaihi wama khassahu bihi min zalika da da abinda Allah ya kebanta annabi da shi na darajoji cewa man kazma fima zakarnahu banda abinda ya gabata a babin da muka karanta baya wasu irin darajojin da Allah ya kebanta annabi da shi misali za ka samu kowane ɗan adam kowane ɗan adam to shi ne idan abu ya dame shi na ɓacin rai to zai yi kokari rarrashi kansa ne ko kuma dan adam ya bashi hakuri ya cire mai damuwa amma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan abu ya bashi ya bata masa rai Allah ne yake rarrashin sa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina Allah yake bashi hakuri idan lafazi ne sai Allah ya ce masa ma yuqalu laka illa ma qad qila rusul min qablik kai idan abun ya danganta ga 'yan uwa ne da suka mai mara dadi sai Allah ya saukar da kissa mai aya 111 dalilin kissan aba manzo Allah hakuri nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran Allah ya ce da kai nake magana ya rasulullahi nahnu naqussu alayka kai na suke kissantawa wannan labarin mafhumin wannan ayin shine qur'anin gabaki ɗayansa yana magana da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama idan kuma wani mai mulki ne masu isa ne suke wani suke wa manzon Allah wani abu sai Allah ya saukar da aya mai sura mai aya 88 dan tuma manzon Allah hakuri natlu alayka min nabi Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun agani natlu alayka min nabi Musa natlu alayka kai nake karantawa Allah bai yake wannan bayanin a Qur'ani so sannan idan abu ya kasance ba irin ta wannan mahangan bane kuma misali kila ba maganan yan uwa ne na kusa ba ba masu mulki bane sai Allah ya kawo kissa tsakanin a shaydan da annabi Adam alaihi salam duka sai Allah ya ba manzala labari sai ta wasa kullan naqussu alayka duk kisan da na kawo a Qur'ani Allah ta danke na saukar da ita na qussu alayka min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak ina saukar da wannan ayoyin da kisoshin ne dan in sa maka natsuwa kai hakuri da abin da ya faru idan ayoyi suka sauka ma na hukunci sai Allah ya ce masa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa anzalna ilayka dhikra na saukan maka da wannan littafin ne dan kai bayani wani wurin Allah ya ce masa li tahkuma bainan nasi bima araka Allah kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya nuna maka wato duk abinda manzo Allah yayi Allah ya tabbatar da ya karbi wannan abu to sai mu gano cewa Allah ya saukar da ayoyi da dama cikin alqur'ani dan su nuna mana yaya martaban manzon Allah Allah ya faɗa mana وربك يخلق ما يشاء ويختار Allah shi ke da iko ya halitta duk abin da ya ga dama ya halitta wa yakhtaru ya zabi wanda ya so a cikin bayansa kuma wa yakhtar shikenan Allah khalaqa ya yi halitta sannan ikhtara sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli al-khalaiq ya halitta dukkan halitta sannan ya zabi sayyidina Rasulullahi وربك يخلق ما يشاء ويختار يا ذا wanda yake so ya bibita shi sallallahu alaihi wasallam min zalika ma qasamu ta'ala min qissati al-isra'i fi surati subhana wan najm mala yake daga cikin wannan bayani shine abinda Allah ya saukar a suratul isra subhanallazi asara bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami illa masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu bangiji yana cewa tsarki ya tabbata ga sarkin da yayi isra'i da mi'raji da babban bawansa wato da ka san tazaran da ke tsakanin Makka da Baitul Maqdis tafiyar da ake a raƙumi dogon tafiya ne aƙalla ka sai wata daya kafin akai amma Allah ya ɗauko manzon Allah daga Baitul daga Al-Haramul Makki zuwa baitul maqdis a tafiyan da take ƙasa ƙasa da minti biyar a wani riwayar an ce ummu hani tana kwanci a gefe ɗaya kafin ta juya kwanciya manzo Allah ya Isra'ila da Miraj ya dawo a wani riwayan an ce ya tsinki wata bishiya ya taba ganyenta da zai wuce kafin ta gama kadawa ya Isra'ila da Miraj ya dawo a irin wannan tafiyar to don haka Allah ce subhanallazi asara bi abdihi da haka malamai suke cewa saraita min haramin laylan ila haramin kama sara al-badr bi jadin min az-zulami wa bikka tarqa ila an nilta manzilatan min qaba qausayn lam tudrak wa lam turabi kai tafiyan da babu wani halittan da ya nemi ma ya samu irin wannan matsayi lam tudrak ba a tadda kai ba wa lam turabi ba kuma a nema ba wannan Allah yake faɗa sannan a wan najmi Allah ya gaya mana summa dana fatadallahu فكان قاب قوسين أو أدنى فأوها إلى عبده ما أوها الله ثم دنا sannan annabi ya kusanci zatin Allah fata dalla ya ƙara kusanta sai da ya zama tsakaninsa da Allah subhanahu wataala qaba qausaini aw adana sannan fa auha ila abdihi ma auha Allah yayi wahayi irin abin da yawa man babban bawan sa wahayi sallallahu alaihi wasallam wannan qur'ani yake gaya maka sirrin da ke tsakanin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah baya faɗa sai ce fa auha ila abdihi ma auha to dukkan wayannan suna nuna mana martaba da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan Allah yake ce mana ma zagal basar wa ma tsaga idan sa bai kauce ga irin iyagun da ake son ya kalla ba sannan Allah ya ce ma kazabal fuadu ma ra'a zuciyarsa ba ta karyata ba Allah ya ce afatumarunahu ala ma yara za a yi jayayya da shi ne bisa abin da yake gani sallallahu alaihi wa sallama duka wannan suran tana bayanin darajoji da zaɓin da Allah ya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ala kulli ha idan ana maganar darajojin manzon Allah da martaba da Allah musulmi ya sa hankali na musulunci da kwakwalwa ta imani abinda duk ake so a faɗa maka in an faɗi darajoji da martabansa ba ana nufin annabi shi wa kansa ba haka ake nufi ba ana nufin Allah yayi masa shi ko Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir daga cikin kudurarsa ya fifita manzo Allah kan dukkan annabawa daga cikin kudurarsa ya bashi abin da bai ba kowa ba daga cikin abin da ya bashi duk abin da zai faru tun daga aiko shi sallallahu alaihi wa sallama har tashin duniya har shiga wuta da aljanna duk sai da Allah ya karantar da manzon Allah wannan ilimi hadisi na nan a bukhari daga riwayar Umar bin Khattab qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman fama taraka shay'an yahdusu fi qiyamihi zalika ila qiyam sa'ati illa akhbarana bi aiwa dai manzon Allah yayi ya bada labarin duk abin da zai faru tun daga wannan ranar har tashin alkiyama in ka koma hadisin muslim za ka samu hadisin da ruyayen abu zar al-gifari wanda annabi ke cewa inni la'alamu akhir ahli jannati dukulan aljanna wa akhir ahli nari khurujan minha manzo Allah ce wallahi na san wane ne karshen shiga aljanna shi kan aljanna karshen shiga aljanna ‘yan aljanna kabbinsu wanda shi ne ƙarshen shiga aljanna manzo Allah ce na san kowa ne sannan ƙarshen fita daga wuta na san kowa ne ne a hadisin muslim da yace ya sani wa ya sanar da shi Allah wa allamaka ma lam takun ta'lam sai da yace wallahi inni la a'lam wallahi na san wane ne ƙarshen shiga aljanna manzo Allah ce rajulun yakhruju minan nari habwa ga kalan fitowar da zai yana rarrake zai fito har da kalan da sai da manzo Allah ya faɗa wannan ya nuna mana zabin Allah ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi ba maganar me zai faru gobe ba ba maganar me zai faru jibi ba ƙarshen shiga aljanna ma na san kowa ne ƙarshen fita daga wuta ma na san kowa ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har waɗanda za a fito da su daga wutan jahannama a kai su a ma'ul haya a wanke su a mai da su aljanna har su sai da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam waye ilmantar da shi wannan jama'a Allah subhanahu wata'ala sannan rayuwar da zai a cikin aljanna na ganawa da Allah ita kanta sai da manzo Allah ya faɗa in ka koma a hadisi za a ga maka aikin da zai zama karshen aikin da ana kanta za a busa taho har shi sai da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne allamahu wa allamaka qala anta kunta alam sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine na malai yake ce mana bayani abin da ya faru a kisan Isra wal Mi'raj da suratu wan Najm min azimi manzilatihi da girman matsayin manzon Allah a gurin Allah wa mushahadatihi ma shahadatul ajaibi da irin abubuwan da manzon Allah ya gani a wannan tafiyar na abubuwan ban mamaki wani irin abubuwan mamaki ne Allah ta laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya wuce kogin Nil da kogin Furat kogin Nil ɗaya yana Masar ne amma gabarsa ta shigo har ƙasar Sudan Furat yana Iraq ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje Mi'raji a can sammai wuce sama da bakwai ya kogin Nil da Furat kuma suna zubowa kuma nil din da ya bar su a duniya ya kuma ganin su kuma a can laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya wuce annabi Musa alaihi salam yana sallah a kabarinsa kusan baitul maqdis inda kasibul ahmar sai kuma ya same shi kuma can a sammai kuma ya kara ganin sa a wurin shine Allah yake cewa walaqad atayna musa kitaba la takunna min liqa'ihi shi din da kabaro a kabarin dai kuma shine anan kuma gaina laqad ra'a min ayati rabbihil kubra duk wani annabi da ka sani sai da manzon Allah ya isa inda yake da sammai annabin shi ke gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marhaban bin nabi salih wal akhu salih ko marhaban bin nabi salih wal ibn salih sannan manzon Allah ya wuce ya kara gaba sallallahu alaihi wasallam duk wannan me yasa aka yi haka a nuna mana martaban sa a'la min maratibihim ya wuce inda suke ya wuce kai har mala'ika jibrilu kansa sai da aka je inda yace wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum iyaka ta nan manzo Allah kuma ya wuce sallallahu alaihi wasallam waye ba shi wannan matsayin Allah Allah ne ba shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine abubuwan ban mamaki da ya gani sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da irin duk abinda baka zato kowane irin abu Allah ya bayyana wa manzo Allah shi a wannan tafiyar subhanahu wa ta'ala wa min zalika ismatuhu minan nas bi qawlihi ta'ala daga cikin darajojin da Allah ya masa Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da manzon Allah daga sharrin dan adam isma Allah ya kare shi ya amintar da shi duk abin da za a yi na kai da makirci ba zai yi sauran manzon Allah ba me Allah yake cewa wallahu ya'simuka minan nas wallahu ya'simuka Allah ya amintar da kai ya kare ka daga mutane ba za su yi maka komai ba dan haka ko ya fito shi kadai busari yana cewa ka annahu huwa fardun min jalalatihi fi askari zinat alqaw wa fi hashami manzo Allah idan yana shi kadai ma kuka yi kiliya da shi a hanya za ka yi tsammanin yana cikin bataliya ne dubban mutane da makamai a hannunsa saboda kwarjini irin nashi sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'timuka minan nas da fadin Allah wa qauluhu ta'ala wa iz yamkuru bika allazina kafaru nan kuma idan kafirai sun ware suna mitin suna tattaunawa me za su shirya wa manzo Allah na makirci suna gurin mitin Allah zai ba annabi labari wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah ce sun zauna suna tattaunawa me za su yi maka li yusbituka wasu sun ce wai a daure ka a guri daya a rika baka abinci har ka mutu aw yaqtuluka wasu kace a'a a samu karfi a ba su makamai je su kashe ka aw yukhrijuk wasu kace a'a a kore ka ne ka bar gari abin da suke tattaunawa a daru na duwa fa suna mitin din Allah yana ba manzon Allah labari wani irin gata annabi yake da shi a wurin Allah subhanahu wataala wani irin girma yake da shi a wurin Allah subhanahu wataala ni da kai ana mana makinci sai dai addu'a domin san ana yi ba shi kuma manzo Allah ana shirya abun ma Allah zai gaya masa ga abin da ake lokacin da aka gina masallacin Masjidud Dirar na Abu Amir Rahib ko Al-Fasik wanda ya gina wannan masallacin الذي يتخذ مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله لوكتين da aka gina masallacin ai sun ce ne sun gina masallacin don wani maslaha ne waɗanda suke masu rauni da masu shekaru da yara ba za su iya zuwa masallacin a ba gudun ya musu nisa bari ai masallaci kusa da unguwa a rika sallah ashe an yi ne domin a rika haɗa kan munafukai da makiya Allah dan a yaƙi jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka aka shirya abu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi aka ce ana gayyatar sa ya je buɗe masallaci yace za ki tabuka sai ya dawo da yaje tabukan ya dawo yayi niyyar ya je sai Allah ta la ta kun fihi abada kar ka je wannan gurin duk abin da aka shirya Allah zai faɗa masa kai lokacin da ummu jamil matan abu sufyan lokacin da Allah ya saukar da tabbace da abi labin wata har ya zuwa wa mar'atuhu hammalatul hatab tace yau wai ita ne annabi yake mata irin wannan maganganu ta dauki dutse ta je har cikin harami ga manzon Allah zaune a gabanta a cikin harami ga Abubakar Siddiq ta ce Abubakar ina abokin ka yake da annabin ko bata ganshi wallahu ya'tibuka minan nas sai abokai yake mata lafiya wai ni yake aibatawa ai da na ganshi da na sami da na jefe shi da shi a bakin sa manzo Allah yana murmushi kuma Abubakar ya kalle ta ya kalli ga sayyidina Rasulullahi a gabanta ba bata ganshi ba waye tsare shi Allah wallahu ya'tibuka minan nas sadaka duk abin da za a yi na kaini ga manzon Allah Allah zai kai kowa ka za a yi idan za a yi fatanci ga manzon Allah sai Allah ya hana a faɗi sunanta a canja sunan a faɗi wani abu misali sun ce muzammaman abaina wa dinahu qalaina sai annabi ke ta sahabbai ba ku mamaki da Allah ku duba ya Allah yake bani kariya yusubbuna muzammaman wa ana muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ban suke zagi amma a kira rasulullahi Allah ba zai bari ba saboda wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ba shi kariya sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu da fadin Allah ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Allah yake cewa ya ku mutanen Makka da larabawan duniya na aiko annabi a cikin ku kun san asalinsa kun san tasowarsa kun san ɗabi'unsa hasali kuka sa masa suna ma al-amin saboda kyawawan halayensa amma lokacin da ya fara kira zuwa ga addini Allah ya ce nayi umarni ku taimake shi to in ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi san ba da misali ya fito daga Makka sallallahu alaihi wasallam zashi ina zashi Madina sunan garin Makka garin garin Allah ko Makka Ka'aba ɗakin Allah amma da suka matsa wa manzon Allah har annabi ya bar garin Makka ya koma Madina sai Allah ya ce garin Makkan garin ku wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wasa'a wa man yakhruj min baytihi wanda ya fita daga gidansa garinsa muhajiran ila Allah wa rasulihi ya tafi gurin Allah gurin manzon Allah ina da gurin Allah gurin manzon Allah Madina kuma ga shi maka dakin waye ne dakin Allah ne amma tun da manzon Allah ya bar garin ya kuma Madina sai Allah ya ce maka garin ku ne kuma ya faru min baitihi da ce min baitin lahi ba min balad arab min baitihi gidan ku ne garin ku ne amma in ka tafi gurin manzon Allah ba muhajiran ila Allah wa rasulihi ya tafi gurin Allah ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tabbatar a hadisi faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi in ka bar maka ka je gurin manzon Allah ka tafi gurin Allah ka tafi gurin manzon Allah in ji manzon Allah in ji Allah kuma to lokacin da aka yi fatu makka kuma manzon Allah ya dawo garin makka kowa ya imani sai Allah ta ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama qiyaman lin-nas ya dawo garin Allah ta tuna dawo garin da martabansa جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس وشان الحرام الهدي والقلائد أما دا كان بيته ne yanzu fa ya zama baitullahi makka baitullahi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba inda Allah subhanahu wataala yake taimaka yake taimakon annabi sannan lokacin da ya fita za shi Madina manzon Allah ya wayo sai kalli maka yace wallahi innaki la khairu biladillah وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت النبي سي والله wannan gari na maka shine gari mafi daraja a wurin Allah garin da Allah ya fi so annabi ya ce bacin mutanen garin nan naki ba maka sun kore ni ba da ban fita ba ya gama faɗar wannan magana sai Allah ya sauka masa da aya innal ladzi farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'ad wannan garin ne Allah ta kai hakuri zan dawo da kai in mallaka garin nan a hannunka sai Allah ya ce masa inna fatahna laka fatahan mubina Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam da ya kama ya bashi Madina illa dan suruhu nake sai in kafa kanna sallallahu Quraishawa suka ce duk mutumin da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna inda yake za a bashi raƙumi ɗari za a bashi kafin mu je nan an turo matasa duk wani kabila a maka wani gida babba aka ce su ba da saurayi ɗaya aka ba da matasa aka ba su makami aka ce su zo cikin dare a faɗo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance su kashe shi kawai su dukansu in sun kashe shi shikenan mutanen Banu Hashim sai su ci a biya su biya shikenan aka nemo waɗannan matasan wanda Allah ya musu rashin rabo aka ba su makami wa za su kashe wai rasulullah suna isuwa wurin ga su sun zauna da makami suna jiran sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci sai ce sayyidina ali ka zo ka kwanta akan shimfida ta ba abin da zai same ka ni Allah ya umarce ni in fita manzo Allah ya fito suna ga su a zaune da makami manzo Allah ya wuce a gaban su ba su gaishe ba yana kanta wajen Allah min bayna aidihim saddan wa min khalfihim sadan fa agashaynahu fahu la yubsirun ban za la tibi kasa zuwa musu a saman kai ba za mu wannan kasa akai ga su a zaune ba su ganshi ba yana ganin su sallallahu alaihi wasallam me dalili wallahu ya'tibuka minan nas wani tsoho mushriki yana kallon su ga annabi ya fita yana kallo su kuma suna nan da makami sai ce musu wai ku ba kuke jira ne suka ce ah muna jiran Muhammadu ne ya fita ta gaban ku ai kadan ya wuce ai ya zo muku kasa ba a saman kanku wannan ya taba sai ji kasa wannan ya taba ji kasa ba su ga kasan ba ba su ji ba manzo Allah ya wuce wai ba shi kariya Allah illa tansuru faqad nasarahu Allah da ya kama hanya za shi Madina sai aka ce duk wanda ya kawo labarin sarakuni ɗari suraqat ibn jukshu sai ya ji wani ya ce na ga wani duhu duhu a bakin rafi ina tsammanin wanda ƙursha suke nema ne suraka na ji sai tabbatar da eh manzo Allah ne sai kan da Abubakar Siddiq sai ce Allah ba su bane ya da mutumin ya tafi sai ce a kuma dokin sa sai ya hawo dokin sa suraka ya ta gudu ya ta gudu tun daga inda ya taso har inda yake tafiya kasa ba ta rike kafafuwar dokin sa sai da ya nufo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabin yana hangowa da kasa ta tabbatar da suraka ta so yake nuna manzo Allah me kasa ta yi sa khat qawaibu farasihi sai ga kafafuwan dokin suna shigewa cikin ƙasa ƙasar me take idan Allah kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jamadatu hazal kauni tadri muhammada ƙasa tana haɗe kafafuwan dokin ta shikenan sai ya sauka in ya daki dokin ya juya bangaren maka sai dokin ya zabura ya kama tafiya yana nan a cikin littafin sira na Dr. Mustafa Subali asirar nabawiyya durusun ma'ibar a cikin wannan littafin a ciki ya kawo yace in an juya maka dokin sai ya fara tafiya in an juyo garin Madina sai kafan ta rika shigewa cikin ƙasa suraka sai gano cewa to akwai matsala sai ce fanadal aman yace ya ma'aikin Allah al aman al aman ina son mu lura da wani abu a nan gudu wa ya kama kafan dokin suraka ƙasa to idan suraka zai nemi ceto wa ya kamata ya magana ƙasa amma sai ya gano ƙasar innaha ma'amuratun ita ma tana karkashin umarni ne bari ya tafi wajen wanda Allah yake umarnin kasa saboda shi sai kira rasulullahi yace al-aman ya rasulullah suraka sai kace al-aman lokacin fa yana kafiri ya iya gano kasan nan ta kama kafar doke sa ne saboda manzon Allah kafiri ya iya gano wannan a lokacin sai ce al-aman annabi ce za ka koma yace eh suraka kai ba nan ga wafa sai an sa maka kayan awarwaro na kisra ma a jikinka yace ni din eh dan ta kace musulunci sai ya koma kariya ta farko kenan na biyu da ya shiga kogon dutse sallallahu alaihi wasallama qurayshawa suka biyo an je wajen wani bawan Allah mai masanin kasa suna kan sadihu da sauransu da ire-irensa sadihu yace aje a bi hanya daidai garu saur yana nan a ciki za a same shi suka biyo suka taho ga sun zo garu saur ga annabi na cikin kogon dutsen sai an kabu gizo-gizo ya tabbatar da waɗannan mutanen annabi suke nema idan sun same shi annabi za su kashe manzo Allah gizo gizo nan take zo yayi saka ya toshe bakin kogon gaba daya an kabut me yasa yayi wannan sakan himayatan li rasulillah gizo gizon da muke sa magani shirka muna kashe shi ya san martabar manzon Allah yake tasowa yayi saka a bakin kogon dutse dan difa'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuciya ta zo nan take ta yi sheka a bakin dutsen ta yi kwai nan take kansa ƙaraso dan me dan ta san nan za a zo annabi za a nufa bari ta zo ta bada gudunmuwa ita ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk littafin tarihi da ka sani ingantacce ya kawo wannan magana kuciya ta san martaban manzon Allah tana ba da kariya gizo gizo ya san martaban manzon Allah yana ba da kariya ƙasa ta san martaban manzon Allah tana ba shi kariya sai kai ka ce wai da magana taro akan san addini ne da kun yi da Allah wani irin hankali mutum yake da shi busari ne yake cewa zannul hamama wa zannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansud wa lam tahumi suka ce ya za a yi a ce da mutum a nan gurin ga giza giza yayi saka ga kuciya dan tayi kai ai ba zai yi a ce akwai mutum a nan ba manzo Allah yana jin maganar su yana kallon su Abubakar yana ganin su sai na baka sai ya Rasulullahi ga sunan sun zo mana fa da ɗayan su zai sunkuya zai gamu sai manzo Allah ya masa ma zannuka bi sinanillahu salisuhuma mu da muke tare da Allah rabu da su kawai shine Allah ke ta faqad nasarahullahu to Allah ya taimake shi ya aiko gizo gizo ta bashi kariya kuciya ta bashi kariya ƙasa ma khadamat rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan annabin da muke magana kansa a taru a gaya wa duniya a martaba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da irin abin da Allah ya bashi wallahi baka bukatan hujja in kana da hankali me dalili qur'ani ya faɗa mana samun cikin annabi Isa ma yanda aka samu cikin sa qur'ani bai kawo ba annabi Isa ce manzan Allah ne bai kai shi ba amma sai da Allah ya faɗi yanda aka samu cikin sa da yanda aka rena cikin sa kai har yanda aka haifi sai da Allah ya faɗa fa ajaa al maqabu ila jiz'in nakhlaj haihuwanta samun cikin fa fa hamalatu fantabada bihi makanan qasiya karamcin da Allah ya yi mata saboda annabi Isa sai Allah yake ce mata ne wa wuzzi ilayki jiz'in nakhlati tasaqad alayki rutban janiya ku tattaran da biyu ne busasshe Allah ce ta dafa shi in ta dafa zai dawo rayayye yayi ƴaƴa dan ta ci dan za a haifi wa annabi Isa sai Allah ta tafa kuli wa sharabi wa qarri aina dan wa annabi Isa Qur'ani ya kawo mana maulidin annabi Isa da samun cikin sa da nakudan haifuwarsa da haihuwar da yazo duniya a ce wai ai maganar samun cikin manzon Allah da haifuwarsa da tasowarsa wai da abin addini ne da kun aikata wani addini kake magana akan sa to kai in dai za a faɗa mana na haihuwar annabi Isa a Qur'ani to na manzon Allah fa sai Allah ya ce ku yi sannan wani addini kake magana akan sa ka ka ce da abin addini ne da kun yi amma ya za a yi abul farji ibn al-jawzi me ne takan talbisu iblis ya yi littafi saboda haihuwar manzon Allah ba addini bane sannan ibnu al-qayyim yayi littafi akan zuwan sa duniya da martabarsa ba addini bane ibnu al-qayyim yayi littafi akan sa ibnu hadar al-asqalani yayi littafi musamman saboda martabar annabi da zuwan sa duniya da abin da Allah ya ba shi darajoji ba addini bane zai littafi wannan malami sannan bayan sa al-hafiz abu shama yayi littafi sukutum akan darajojin manzon Allah da matsayinsa a gurin Allah ba addini bane zai littafi wannan malamin ibn jishiya babban malamin nan yayi littafi sukutum akan manzon Allah da haifuwarsa da darajojinsa ba addini bane zai littafi akan sa wannan malamin al-hafiz sayyumi yayi littafi sukutum akan haifuwar manzon Allah da abinda Allah ya bayyana da matsayinsa da girmansa ba addini bane sai zai littafi akan sa sakhawi yayi littafi akan maulidin manzon Allah a ce ba addini bane sakhawi yayi littafi ibnu abbadin al-maliki ya littafi akan haihuwar manzon Allah a ce ba addini bane ibnu abd bin hanbal ya littafi akan wannan a ce ba addini bane imam al-bagawi ya littafi akan sa a ce ba addini bane shamsuddin ibn yusuf dimashqi malamin hadisi na kasar sham ya littafi akan haihuwar manzon Allah a ce ba addini bane duk waɗannan malaman gabaki ɗayan su to wani addini kake magana a kansa in dai addinin musuluncin da muka sanya to ga malaman sa nan ibn taymiya ma Allah ya ji kansa ya faɗa ya ce wanda yayi maulidi da nufin girmama manzon Allah da san manzon Allah zai samu lada mai girma ba addini bane zai magana a kansa kawai ka ce ban yi ra'ayi ba shikenan amma ka ce wai da abun addini da kun yi sai mu ce to wallahi wannan magana dan kama zai maka dariya ya san ba kai karatu ba inda kai karatu da ka gano amma Allah subhanahu wataala bai ji fada kan manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya ganar da mu yan uwa Allah yana gaya mana malam na faɗa mana anan gurin ba da fa Allahu bihi da irin abin da Allah subhanahu wataala ya kariya ga manzon Allah da shi hadin qissa min azabu ba'da khurujihim liyuhliku zuwa karshen dai abinda malam ya faɗa a kansa da faɗin Allah subhanahu wata'ala inna a'tainaka al-kautsar haƙiƙa Allah ce manzo Allah a'tainaka al-kautsar mun baka al-kautsar inna lalle mu inji Allah a'tainaka mun baka ya rasulullahi muka baka al-kautsar to al-kautsar dinnan malamai sun yi ta ta'awil me ake nufi da shi malamai suka ce shine alkhairi mai yawa alkausar suka ce wani rafi ne a aljanna alkausar wani ruwa ne a aljanna dai haka suka ji tawilin sa alkausar wasu sun faɗa cewa ai nufin fata mutum zahara ake nufi Allahu alam kowa dai da irin ta'awilin da yi wannan aya to sai Allah ya ce inna a'tainaka alkautar fasalli li rabbika wanhar mu kalli wannan ayan da kyau da misali za a bi siyaki ne da salon larabci to za a ce inna a abaina kal kausar fasalli lana wanhar a abaina ka zara ka fasalli lana amma sai Allah ya juya damirin dan ya nuna mana girman manzon Allah a gurinsa sai sai fasalli li rabbika kai sallah ga ubangijinka Allah nake ne ya rasulullah fa salli li rabbika bai sai fa salli lana ba kai muna sallah ba a'a fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka me gaba da kai me kinka huwa al-abtar shine mara albarka inji Allah subhanahu wataala sura sukutun Allah ya sauka yana difayi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayinsa a farko da darajarsa da abin da ya bashi sai ce to makiyinsa kuma shine mara albarka inna shani'aka huwal abtar kuma kullum ana karantawa amma an kasa gano girman manzon Allah cikin wannan sura kuma Allah subhanahu wataala ya gadar da mu a'lamahu Allah ta'ala bima a'tahu Allah ya sanar da manzon Allah irin abin da Allah ya bashi wal kausar hawduhu shine rafin manzon Allah wa qila naharun fil janna wani rafi ne cikin aljanna wa qila al khairul kaseer wasu kace al khairi ne mai yawa وقيل الشفاعة وسكت أبنى كنبري على كوثر كنشن الشفاعة الكبرى الشفاعة شفاعة متعيني لمن ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لكل نبي لكل نبي دعوة مستجابة كون النبي لكن النبوة الله يماشي الفرما يروي دب أبنى يسو الله زي مثلا annabi ibrahim ya ce rabbi arini kayfa tuhil mauta Allah ya nuna masa annabi musa ce rabbi arini anzur ilayka Allah ya masa annabi isa ya roki Allah kowa ya roki Allah amma manzo Allah ta ce a ni bazan roki bukata ta a duniya ba bazan roka yace lakin ni khaba'atu da'awati ni tawa na tanada na boye shafa'atan li ummati dan in yi ceto ga al'ummata fahiya na'ilatul lakum mazalati garabata ce duka mazan muku sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine mai matsayin manzo Allah shine ash-shafa'a shine mai al-kautsar din Allahu a'lam wa qila al-mu'jizatul kaseera mu'jizozi al-mu'jizatul kaseera mu'jizozi masu yawan da Allah ya bashi shine al-kautsar din daga cikin mu'jizozin da Allah ya bashi annabi Musa alaihi salam an bashi sanda amma akwai sanda a yanzu ta kare annabi isa alaihi salam amma ihya'il mauta shi ma nashi ya kare warkar da makaho da ziyar da kurma da mai cutar kuturta yana warkar da su duk wannan abin mai in zasarar ya ƙare annabi suleiman an ba shi rish iska ne take ɗaukar sa ta wuce amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ba shi al'ayal madiya ba ba a ba shi abin da yake da alaka da zamani ba sai Allah ya ba shi ne alqur'ani wannan qur'anin da muke karantawa shine babban mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu ayatun tabqa madad dahr ba'dama talata siwaha aina zal manni was salwa Allah ya bashi mu'jiza iri iri ai ba annabawa iri iri amma ta manzon Allah ayatun tabqa madad dahr kullun zamani na ci gaba mu'jizar annabi tana kara zuwa sabuwa kullun iktarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar sai ga shi wata kuma an tabbatar da ya tsage sannan Allah ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha qawm anha muridun sai ga shi ana hawa jirage ana tafiya a sama ana zuwa ana tafiya ta ruwa sannan Allah ce wa laysa lil insani illa ma sa'a sai ga shi an yi computer laptops duk abin da kai ta jin garuka yana a cikin ta aje in kaga ka goge ya gogu a wurin ka ne ya gogu wanda bi ka sani ya fita abin da ka rubuta a ciki duk qur'ani mu'jizan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda yan uwa manzon Allah shine yayi maka abinda ba wanda ya maka na alkhairi ya cancanci lokacin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cancanci ka zauna ka faɗi darajojin sa ya cancanta karka ce zama a faɗi darajar sa bai da asali amma ka yadda ka halarci taron samun yancin kai ni ban san abin da yancin kai ya maka a duniya ba amma ni na san abin da manzon Allah ya maka ni na sani manzo Allah ya kawo maka addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo maka sallah ya kawo maka alqur'ani ya kawo maka azumi ya kawo maka haji ya kawo maka hatta sa su kira ma ta mutuntaka manzo Allah ya zo maka da ita ka san kai dan adam ne shi ya kawo maka sannan manzo Allah shi ya dauke ka ya azumi gaban Allah ga yanda zaka tsaya gaban Allah ba abinda manzo Allah bai maka ba amma ka ce bai cancanci lokacinka baka bai darajojinsa ba amma ya cancanta yancin Najeriya ka bashi lokacinka ni ban san wancan abin bai taimaka ba sannan ka dauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aurenka da yancin Najeriya wani martaba wanda yake da martaba shi zaka bashi lokaci time ɗinka ko manzala da martaba da daraja aurenka eh yayi maka alkhairi ya amfane ka eh manzon Allah annabin Allah ne nabiyu ne rasulu ne bashiru ne naziru ne ma'asumu ne hadi ne idan dai wannan shi to ya tabbata ya inganta ya wajaba a fudu wannan darajojin nashi dan kowa ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ko bai maka wannan ba to sai ka tafi wajen yancin Najeriya da ma komai shi ka bashi lokacinka ka neman asalinsa a inda zaka nemi asalinsa ka ce wannan bai da asali kuma sai ka sa hankali kuma ka auna mu gani ina zaka sa hankali ka kuma saboda haka manzo Allah in wa wallahi ba mu masa bane sallallahu alaihi wasallam gashi dai abinda Allah ke faɗa a kansa Allah bashi ash-shafa'a jazatul kaseera wa qila an-nubuwatu kaje annabta ne Allah ya bashi wa qila wasu malaman suka ce a'a ba wannan bane al-ma'rifatu an dan sanin Allah ne gundarin sanin Allah babu wanda ya san Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ثم أجاب عنه عدوه ورد عليه قوله sannan sai Allah subhanahu wataala ya amsa wa makiyin annabi bisa abin da ya faɗa lokacin da alqasim dan annabi ya rasu sai ce a ai ma ku ne da damuwa akan sai aftar ne wal iyad billah ai bai da magaji bai da baya haka ya faɗa manzo Allah sai Allah ya ce to inna a'tainaka al-kautsar Allah ce na baka abin da bai da iyaka alkhairin sa baya karewa al-kautsar duk wani alkhairi na baka fasalli li rabbika wanhar shi ya ce baka da magaji ko to inna shani aka makiyinkan nan huwal abtar shine me me yankaccen albarka wanda bai da baya amma tun daga aiko manzon Allah har tashin duniya ba za a taba rasa jinin manzon Allah ba ba za a rasa ba kuma duk garin da ka in ya amsa sunan gari in dai babban gari ne ya amsa suna sai ka samu jinin manzon Allah haka Allah ya so inna shani aka huwal abtar makiyinka shine marar albarka wanda za a yanke bayansa amma bayan manzo Allah ba zai yanke ba ila an yurisa Allahu al-arda wa man alaiha hatta shin al-qiyama sai an ta ganin jinin manzo Allah yana yawo a bayan kasa ka yarda ko baka yarda ba jinin manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama malamai sun tabbatar kuma sun yarda Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa inna shanaka huwal abtar ay aduka mai makiyinka ko mai gaba da kai wa mubgiduka wal abtar al haqir shine wulakantacce azzalil kaskantacce aw al munfarid al wahid ko wanda zai zauna shi kadai bai da magaji bai da mai taimako aw alladhi la khayra fi ko kuma shine wanda ba alkhairi kwata kwata a cikin sa ba wa qala ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-masali wal qur'an al-azim bi Allah yake fada wa laqad haqiqa wallahi ya rasulullahi atainaka Allah sai mun baka ne muka bashi mun baka sab'an min al-masali mun baka sab'al masali inji Allah atainaka mun baka wal qur'an al azim mun baka al qur'ani mai girma idan qur'ani nawa ne ne na manzon Allah ne ko Allah ya ce mun baka walaqad atainaka haqiqa mun baka sab'an min al masani wal qur'an al azim duka Allah ya ce na baka daga daga tambaye sai tuna Aisha aka tambaye ta kan dabi'un manzon Allah tace kai kan ba san da baka karanta qur'ani ne ina karanta to kaje ka karanta kana khuluqul qur'an dabi'unsa shine alqur'ani sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa laqad atayna ka mun riga mun baka sabab ne misali to qur'anin da muke ta karantawa albarkacin sa Allah ya daga darajar mu kila saboda shi ma ka samu kujeran maka kila saboda shi ma ka samu gida kila saboda shi ka samu mota kila saboda shi ka samu mata kila saboda shi dai ka samu dai riguna na sawa ko ta hanyar taron da ake na musabaka ka samu wannan to ƙura'anin da ka samu daraja da shi kake ta cin ƙaho da daraja saboda shi ƙura'anin Allah ya faɗa ce ya ba manzo Allah wala qad atainaka sab'an min al-masani fil qur'anil azim sannan kafin manzo Allah ya zo duniya hal kana al-qur'an mawjuda akwai qur'ani kafin annabi ya zo duniya akwai al-qur'ani babu shi a duniya ne babu shi sai dai a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka Allah subhanahu wataala bai ga lokacin da ya dace da Qur'ani sau ba sai da manzon Allah ya zo wannan kada ya kamata ka san darajar wannan annabi Qur'ani kalamullahi ne zancen Allah ne harafan da duk ma'anarsa amma Allah bai kawo shi duniya ya sauka ba sai da manzon Allah ya zo kuma manzon Allah na barin duniya bai ƙara sauka ba kawai kadai wannan ba ka duba yana barin duniya Qur'ani bai ƙara sauka ba har yanzu ya kuma sauka ya kuma sauka ba ya zo duniya qur'ani ya zo ya bar duniya qur'ani kuma shikenan bai ƙara sauka ba saboda ashe ya kamata ka gano martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya yake da matsayi a gurin Allah subhanahu wataala sab'an min asani dinnan malamai sun yi fasara sab'an min masani wasu sun ce sab'an min masani dinnan shine fatiha ake ne wasu suka ce Allahu a'lam ana nufin surori ne dogaye al-baqara آل عمران نسائي مائدة أنعام أعراف آية شدة كينان سورة شدة تو أنبكم سكي ساباني شن أنفال ني كو توبة ني وسكة تعا أنفال دا توبة سورة غيري سبدا باب بسم الله تكاني أنفال دا توبة لكن ذو كرشن أنفال زي براءة با بسم الله كينان سورة غيري وسكة تعا آآ آه. إن كتي أعراف شدة كينان سكة يونس sune sab'ab min al-masani ne wasu malaman suka ce a fatiha dai ita ce sab'ab min al-masani ita ce kuma al-qur'an al-azim din Allahu a'lam to duk yanda kai tawilin dai Allah ya ce manzon Allah atainaka mun baka su mun sadaukar maka da su mun baka tukuicin su ya rasulullahi ila as-sab'u at-tiwa as-sab'u al-masani as-suwar at-tiwal al-awwal والقرآن العظيم أم القرآن يتشفاتها وكيلا السبع المثاني أم القرآن والقرآن العظيم سائره من ذكر بيان malamai ne mai ake nufi da sabab min al-masani Allahu a'lam wa qila wa sikati as-sab'u al-masani ma fi al-Qur'an abin da cikin al-Qur'ani min amrin wa nahyin wa bushra wa inzarin wa darbi maslin wa i'dad ni'amin sune ake nufi da sabab min al-masani dai ga sunan ne abinda Allah faɗa cikin alkur'ani na umarni na kuma hani na bushara da kuma gargadi da misalai da Allah yake kawowa cikin alkur'ani da ni'imomin da Allah ya tana zawa bayan sa mu'mini a cikin alqur'ani shine sabban da misali in an ce alqur'ani azim din kuma shine qur'anin dukkan sa gabaki daya Allahu a'lam wa qila wasu malamai suka ce summiyat ummul qur'an masani li'annaha tusanna fi kulli rak'a cewa kowace rak'a ana karanta ta kowace rak'a ana karanta Fatiha shine sabab lil masani duka tawilin malamai ne wa qila bilillahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala shine dai san me yake nufi da shi Allah ya togace ta istisnaha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zakharaha lahu dun al anbiya wa summiya al qur'anu masani li'anna al qisasa tusanna fihi malamai suka ce Fatiha sirrin ne na Allah mai girma wanda Allah bai taba ba wani annabi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya mai tanadinta lokacin da ta sauka ai wani mala'ika ne bai taba zuwa duniya ba sai wannan lokacin aka bude wani kofar da bai taba sauka ba sai wannan rana aka bude wannan kofar sai mala'ika dole sai yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fa yi bako wannan wani mala'ika ne bai taba zuwa duniya ba in ba yau ba ya nemi izini a wurin Allah ya zo ya maka bushara kaga wannan kofar da aka bude ba ta bude shi ba sai yau duk annabi ke ga malaika ke ga manzon Allah wannan sai ga malaikan ya zo yayi sallama ya je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kai bushara da haske bi nuraini akwai wata haske guda biyu wanda uti da huma kai aka ba su ba a ba wani annabi ba din ba kai ba malaika ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hasken shi ne akwai al-fatiha wannan sura ita ce sab'an min al-masani sura ce mai albarka sura ce mai alkhairi da yawa duk qur'ani gabaki ɗayansa ma ya tattaru a cikin fatiha gaba ɗayan da malamai suke faɗa Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu Allah ya gare gadar da mu suna ganin kamar lokacin sallah ya karatu za mu samu gurin tsayawa za mu tashi a faɗin Allah subhanahu wataala wa anzalna ilayka dhikra dinnan tashi anan insha Allah na'am abinda ake nufi kada a karanta shi ƙasa da haka ana nufin qira'at tadabburi wanda zai karatu na tadabburi da kuma fitar da abubuwa shine ake buƙatar ya dauki wayannan kwanaki wanda zai yi karatunsa domin lada na harufa wannan zai iya karanta zai iya karantawa na'am sai da aka yi raka a biyu an zo raka da uku sai ya tuna da sallar da wuce yi ba shin wannan da yake yi zai iya ci gaba ma zai samu zai nabula ya gama wani boko a kawai kira sau ne zai
bai da dama su daga cikin sahu daga inda mutum ya yi harama ya bi liman yana cikin sallah da liman sai ya tuna cewa ai bai yi sallar azhar ba ga al'asar ana yi to a mazhaban malikiya mazhaban malaman Madina mazhaban ƴaƴan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sallar ta baci idan kana yin la'azar ka tuna baka yi azhar ba la'azar din ta baci idan kai kadai ne zaka sallari sallah ne sai ka je kai niyya kai azhar sannan kai la'azar amma idan kana bin liman ne zaka bi shi saboda innama ju'ila al-imamu fi utamma bi zaka bi liman din a idan da sallah in an idan da sallah ya sallame sai ka tashi ka yi a zahar kuma sake maimaita wani la'asar
na'am shi kuma yi ji nauyin ya saboda wani ya ba su da ko ina ne amma yi ya fi da zai ji yana da nauyin amma ya kudu ce a rai cewa bai da sarkin bai san so shi ci gaba kan shi ne ke magana ya ya aiki ta laifi ya ta laifi gaba da sallan ba saboda ba a sallah sai da me sai da tsarki sai da alwala alwala tana ɓaci sallah me za ta yi ta riga ta ɓaci ai ya tabbata a hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake sallah ma hako ya zo masa ru'a ko hako ya zo masa idan zai iya nade jinin ya ci gaba da sallar izinin kiɗan da in ba zai ba masallaci ya fita daga masallaci saboda kai yana jin rihin nan ta fita to zai fita daga masallaci saboda in bai fita ba zai ruku da liman bai da alwala to shi ko an ce wa man salla bi ghairi wudu'i hamidan fa huwa to kai ta ba abinda zamu faɗa nan gurin ba al-kufru min al-kufri butulci ake ji ba wai kafirci wannan ba Allahu a'lam zamu ce anan yayi laifi yayi laifi ya nemi gafaran Allah na zaman da yayi bin sallah cikin rashin tsarki saboda addinin musulunci bai yadda a yi sallah ba tsarki ba alwala ne ko timama saboda haka zai nemi gafaran Allah kuma kada ya kara mai irin wannan ai addini ba magana kunya a ciki idan ka ce ka ji kunya to shi wanda ya mai dade shi ma zai yi manzo Allah ya a hadisi ma yayi yayi fada akan wani ya tusa ai dariya ce dan me za ku dariya abin da kai ma kana yi ai abu ne wanda yake jibilla ne kana yi yana yi tsora ga dan tarware ba wani abu ne ya fita masallaci kai a na'am
ya tabbata ne akan cewa idan mutum an faɗa sunan masu tsara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na'am kuma ya tabbata ne ce in ka shiga bayi kada ka buga na'am akan an hana magana a cikin bayi kuma an faɗi manzo Allah ko kawai salati shine ke da salati magana ne ai magana aka hana wannan kuma hadisi ne idza tagawa idza tagawa rajulan falyatawara kullu wahidin mimma an sahibi wa la yatahaddathani fa inna la yamqutu ala zalika annabi ce idan mutane guda biyu za su tsuguna to wancan yayi nan wannan yayi nan kada su rika yin magana fa inna allaha yamqutu ala zalika Allah yana zargi yana fushi da wanda yake tsugunawa yana magana sai Allah bai faɗa shi ko salati ibada ne ibada ne saboda ka idan kana ban daki aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kaji zaka ce sallallahu alaihi wa sallam da harshen zuciya ba da harshe mai fitowa fili ba zaka amsa wannan salatin amma da me da lisanin qalbi zaka amsa saboda ba a kiran sunan Allah a wurin da yake da kazanta kafin a shiga za a yi addu'a in bayan an fito a yi addu'a amma a ciki ba a yi saboda ka zai yi a zuciya saboda ka wannan ai ibada ce maksusa ko manzo Allah ce a ragima an ko rajulun zikirtu inda huwa lam yusalli alai duk mutumin da aka kira sunana bai ce sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya kaskantar da shi ya faɗa da kansa sallallahu alaihi wasallam rugima an ko rajulun saboda haka bai kamata ka ɗauko hukuncin salati ba ma ka haɗa shi da maganar mutane da ake magana ba kuma sannan menene hikiman da aka ce ba a ba a son ayi magana idan mutum yana ban daki dalilin shine Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku da rahamansa da lutufinsa masu ba dan adam kariya manzo Allah faɗa a hadisi suna tare da ku a kowane lokaci banda hali guda halin farko idan ka tare da iyalinka ba sa gudu hali na biyu in ka tare sitaranka sai manzo Allah ce to ku ji kunyan waɗannan bayin da suke yi ba sa rabuwa tare da ku sai wannan halayen guda biyu to sai ba a son kai magana a cikin wannan yanayi amma shi kuma salati ba a mai ka'idan iyakan inda aka ce ayi ba ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi a tsaye ne sallu alaihi a zaune ne sallu alaihi kana da alwala sallu alaihi baka da alwala sallu alaihi kowane hali sallu alaihi haka Allah faɗa sallu alaihi amma wannan ibadar an yi mata wato matsalar rashin sanin usul ne akwai ibada muhaddada muaqqata ibadan da ake mata ka'ida ake mata lokaci akwai ibada ghairu muhaddada wala muaqqata ba ai mata adadi ba ba ai mata lokaci ba kamar zikirin Allah uzkurullaha zikran kaseeran ba adadi ba ai lokaci ba sallu alaihi kai ta mai salati babu adadi babu lokaci kai ta yin yanda zaka iya ba har ubayy bin ka'abin yace ya rasulullahi ni ina yawan yi maka salati ba ko yace ya baki Allah nawa zan sa maka nawa zan baka a ciki annabi yace ma shi ita ko sai ya baki Allah na baka wani ubatiri a kasa kashi ko kai kashi ɗaya ni kashi biyu annabi yace ma shi ita fa in zidda fa huwa khairul laka amma idan ka tsara mini yafi maka alkhairi sai ce to ya ma aikin Allah a raba biyu salatin kai rabi ne rabi ina ce ma shi ita wa in zidda fa khairul laka in ka tsara zai maka alkhairi kace ya rasulullahi to na sanya shi kai sulusani wato aka sa kashi hudu kai uku ni kashi ɗaya annabi ce ba shi ita dan da ka so dai fa in zitta ko waqtin laka da zaka ƙara ka ji in zitta in ka ƙara sai ce idan ad abu salati kullahu laka ya rasulullah yace duka ma na baka yace idan tukufa hammu wa yughfaru dhanbuk kai da damuwa har abada in zuwa manzon Allah kuma za a shafe kurakuranka albarkan salati in ji sayyidina rasulullah babu adadi fa ai mai lokaci ba saboda ko kana cikin bandaji kaji an ce manzon Allah Imam Malik Imam Malik idan yana tafiya ba yaji an ce ashhadu anna Muhammad ya kan tsaya ne cak sai ya ce sallallahu alaihi wasallam kuma sanan ya taka kafa ya kara gaba ta'aziman li rasulillah girmamawansa Imam Malik haka yake ko tafiya yake zai tsaya ne cak yanda ka san soja in yaji fare shi in yaji an faɗi kakin Najeriya yake dan me wa yake ko Imam Malik idan yaji an ce manzon Allah tsayawa yake cak sai ce sallallahu alaihi wasallam ya kara gaba wa'anda suka san Allah suka san annabi ga abin da suke saraka ba za a yi magana ba malamai sun karhanta magana a cikin bandaki makro sun karhanta salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubahu fi ay ala ayyati ha ko wani hali zai Allah ya gadar da sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد